أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا يهمتنا بيار الجمعة وطن الجمال الأولى hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina dubu daya da dari hudu da arba'in da shida wanda ta yi daidai da bakwai ga watan sha ɗaya miladiya ta dubu biyu da ashirin da hudu kamar yadda kuka saba haɗuwa a wannan masallaci mai albarka masjidin Bukhari da ke cikin wannan unguwa ta cikin maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Muhtasar Zalim Ma'ad littafi ne wallafar babban malami ibn al-qayyim rahmatullahi alayh wanda shaykh muhammad ibn abdul wahhab ya takaita shi cikin mujalladi guda wannan kuma shine darasi na arba'in da takwas a darasin da ya gabata mun shiga fasalin da ke magana kan koyarwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato game da abin da ya shafi rigi inda malam ke cewa mafi cikar mutane wajen ambatan Allah mai girma da kuka shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin san cikansa ga baki ɗaya a cikin zikiri ko dai zikiri ko abin da yake da jibi da zikiri umarninsa haninsa shar'antawarsa ga al'umma duk wannan zikiri ne ga Allah maɗaukakin sarki daga annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan wasu labarai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar game da sunayen Allah da sunofinsa ko kunce-kuncen Allah da ayyukansa ko alkawarin Allah na rahama ko kuma alkawari ko narkonsa na azaba wannan shi ma dukkaninsa zikiri ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ke yi haka yaban Allah madaukakin sarki game da ni'imominsa girmama Allah tsarkake shi godiya gare shi waɗannan zikiri ne da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi a koyaushe haka roƙon Allah subhanahu wataala da fadayinsa zuwa ga Allah da kuma tsoronsa ga Allah wannan shi ma zikiri ne shiru din annabi sallallahu alaihi wasallam zikiri ne a cikin zuciyarsa da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana zikiri ne a kowane yanayi a kowane hali daga gaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance zikirinsa yana tafiya ne tare da numfashinsa yana tsaye ko yana zaune ko yana kwarce ko yana halin wato yana tafe ko yana haya akan abin hawa ko kuma yana halin bulaguro ko halin ainihin wato sauka a masauki ko halin tafiya ko halin zamansa na gida annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a kowane irin yanayi yana ambatan Allah subhanahu wa ta'ala zaka ya kasance idan ya farka daga bacci yana yin zikirin tashi daga bacci kamar alhamdulillahi lalli a yana ba'da ma'amatana wa ilayhin da sho an ruwaito hadithai daga annabi sallallahu alaihi wasallam masu tarin yawa game da zikirin da annabi yake faɗa in ya farka daga bacci ko kuma in zai bude sallah ko in zai fita daga gida ko in zai shiga masallaci haka an ruwaito hadithai masu tarin yawa da suke magana game da zikiran da annabi yake yi da safe da zikirin da yake yi da yamma da zikirin da annabi yake yi in zai sa tufafi da zikirin shiga gida shiga banɗaki alwala kiran sallah ganin jaririn wata ci da atishawa mun karanta karantarwar annabi sallallahu alaihi wa sallam da darasin da ya gabata bikirin da yake zai shiga gida annabi sallallahu alaihi wasallam sunnarsa baya afkawa iyalansa ba zato ba tsammani lalle duk sanda zai shiga suna gane gashi nan zuwa kuma zai shigo domin zai sanar da su zai shigo zai yi musu sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya yin sallah baya yin lamko dan ya gano wasu wani kuskure ko wani laifi da ake yi a gida annabi sallallahu alaihi wasallam in ka ga ya shigo gida da sanin mutanen gida ma'ana ya musu sallama da ya shigo kuma ummul mu'minin Aisha ta ce ka fara kawai aswaki ya gyara bakinsa sallallahu alaihi wasallam yakan tambaya game da mutanen gida ina wance ina wance ya wance take hada in dakun min gada sannan yakan tambaya shin ko akwai abinci in akwai a kawo in ba ko shi kenan mun karanta karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam zikirin da yake yin zai shiga ainihin wato bayi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana yin addu'ar shiga ban daki annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya fuskantar alƙibla wajen biyan bukata ba kuma ya biya wa alƙibla ba قال المؤلف رحمه الله تعالى أصل وتعالى أنه صلى الأذان بترجيع وغير ترجيع إمام ابن القيم رحمة الله عليه يتشيق ونفسد ثبت يا ثبت عنه دقى من الله صلى الله عليه وسلم annahu sannal adhana manzon Allah ya sunnanta kiran sallah bi tarji'in da tarji'i wa ghairi tarji'in da kuma wanda babu tarji'i annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya koyar da kiran sallah akwai mai tarji'i akwai wanda ba shi da tarji'i domin cikin ladaninsa kamar yadda muka sani akwai bilal ibn abi rabah akwai kuma abu mazura akwai ibn ummi maktu da suna yin kiran sallah wasu kamar abu mazura yana yin kiran sallah da tarji sannan ragowar kuma suna yin kiran sallah babu tarji wato tarji shine bayan an yi kabbara guda hudu na farko to za a yi ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah da murya kasa sannan sai kuma a sake maimaita waɗannan kalmomin shahada da madaukakiyar murya wannan ba gargajiyanci bane sunnar annabi ce sallallahu alaihi wasallam kar ka dauka a yin sallace na yin gargajiya su ne suke yin wannan kiran sallah ka dauka amma wani abu ne gargajiyanci sunna ce ba gargajiya ba ce da ba ta gani Allahu akbar Allahu akbar الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله wannan shi ne mitarji an gane ko wannan shi ne kiran sallah wanda ke mitarji wanda kuma yawanci aka fi yi kake ganin kamar shi ne ya fi zama daidai din shi ma wanda zai shi ne za a yi kafarorin guda uku kuma su ma kalmomin shahada duk za a yi su da maɗaukakin sauti ba tare da an yi ƙasa da wuya ba an bai da ko sai dai abubuwa kurai wanda ladanai yawanci suke ya kamata a kula da su abin hasar ashabili a cikin littafin sa na iziya ya yi ishara zuwa da wasu daga cikin kusakuran da ake samu ladanai suna yi kamar yadda wani malamin mai ke faɗa yawanci idan jahili ya ga wasu sai ya zama ladan abaita ma'ana an ɗauka ladanci wani irin abu ne mai saukin tsiya da kuma cinye ya ritaya a wajen aiki ko su kuma da zuwa neman abinci kawai sai zama na dama da wasu da haka ba tare da an koya masa ba ta zai zo ta kalmomin kan da kai su ba daɗin ji da shi da wannan wani malamin kuma ya zaune yake cewa idan jahili ya ga wata sai zama na dama ma'ana abu da gaskiya kiran sallah ana samu yana shan wahala a hannun da dama cikin lafiyar sun da ba kowa ne da kuma ya abin kafin ya fara yana da falalar gaske kwarai da gaske akwai hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da suka faɗi falalar kiran sallah da falalar ladar kana iya cewa yadda aka faɗi falalar ladar kamar babu ma falalar limamu yadda ake kokawar zama liman kamata a yi kokawar zama na ɗan tukunna da su ne a sai rubutu suka zo game da falalar lada haka ladanci ibada ce mai girman gaske kuma da take ɗaukaka mai yin ta ranar tashin amma lallai duk wanda ke son ya kiran sallah ko ya zama ladan to yi kokari ya samu yadda kiran sallah yake a karance ba kawai da ya taso ya ji ana yi dan a cikin wannan an taso an ji ana yi shi ke sa ana samun kusa a cikin الله أكبر الله أكبر ذاك حديث جابر الله أكبر الله أكبر أكبر أنا سامو مصوري كما هكا أقول ما الله أكبر أكبر أقول ما أكبر أكبر وكذا هو أكبر da aki bar kuskure ak shi ita alhamza din ce za su kawar kafin sai zama akbar allahu akbar in za ka yi haɗe guda biyan kuma sai ka yi ruwa a kan rawun sai kuma ta shiga cikin ɗaya allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar akbar haka kafar barno da biyu haka su karka ce ashhadu an la ilaha illallah zaka zo su la da suna ash yanzu tambaya yake zai shaida kuwa a gane ko wannan kalmar tana da ko na shaida amma yanzu ka ja shi larabci ne da ka ɗan canza wani abu sai ba da wani da ka ce ash to ya zama hamzatu istifham yanzu tambaya ce kake a gane ko da aka babu jan wannan alhamza din ashhadu kawai ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah shi ma na أشهد أن محمدا رسول الله أكي كما تلك أشهد أن محمدا أي إظهار رسوله محمدا بل محمدا را دار كل ليش كتيرا أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة سكاي ودنها والسلطان لك حي على الصلاة كون ما جنك دوالا أنك يقوم صلاة بل سكاي ودن أقوي تاكولي أكشي وأن تقوم هاكولي حي على الصلاة صلاة هكذا كما حي على الفلاح شي ما كان كتير فلاح فلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وانا سنة أقول مصابرين يا مالي وإلا بسنة لكي مولا لأنه كده سامو jijjibe a wajen ladari ana yi saka musu alkhairi so sai a kan ɗauki wanda mun ɗan taɓa yin wata ɗanca ma a kai kira sana kawai masallacin birgani da laifin shirto ba amma an ɗan da ina kan tara ladari masu kiran sallah a kai ɗanca gaskiya kuma an yi fito da abubuwa sosai game da faralar kiran sallah asalin kiran sallah da kuma lafuzar kiran sallah ne kuma kusakuran duk da ake yin kiran sallah a wani lokacin malamai sun yi kokari gaskiya wajen fito su dan a gyara wa malamai da za a gaskiya har yau har misalacin juma'a da ake cikin irin waɗannan kusakuran na kiran sallah Allah ya gyara da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta kiran sallah bi tarji'i ko kai irin wancan bi tarji'i a wannan fara da misali وغير ترجيع حكمك ولا النبي لك ولا باب ترجيع وشرع العقابة وشرع العقابة مثنى وفراد النبي صلى الله عليه وسلم يا شرع أنت إقامة مثنى وإتما كما يبقى تصوبي بيوم كما كلا سلا وفرادا وكما كان يفعل صوحي إبا سيكا يبقى an gane ko kai kamar yadda kai kira sallar a iqama ko kuma ita iqama din kamar abin da shi ya fi shahara a kafin sai ita kuma iqama sai a yi ta sau daidai ko Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salat hayya ala falah sai ce walakin kalimatul iqama sai dai kalmar ƙada ƙamace salatu ƙada ƙamace salatu lam ya sai a abu ikiraru ba albattata bai inganta annabi ya ɗayanta ikama ba wata-wata bai ɗayanta ƙada ƙamace salati ya yi ce ta masu ɗaya ba ma'ana babu wani hadithi ibn da kai ce da ya inganta da ƙada ƙamace salatu ɗaya an gane ko da ka yi sau biyu za ka yi ƙadafa mace tsara sau in ma ka yi ƙara sau daidai to ita ita ƙadafa mace tsara za ka yi ta ne sau biyu ƙadafa mace tsara tu shi ma za ka ka samu ƙamaci a salatu ita salatu ko ƙwarai aka zo ni yanzu ce kada kamacin salati kada kamacin sala kada kamaci ta farko kada kamacin salatu kada kamacin sala tunda za ka yi wakafi kan fahimta وكذلك الذي صح عنه تكرار لفظ التكبير في اول الاذان هكذا الذي صح عنه عبده إن قلت لك النبي صلى الله عليه وسلم تكرار لفظ التكبير ميميت لفظ كبر في أول الأذان أقرب كرة صلى شبا أقوي من كبر بني صوبيو أقوي من كبر صوبيو ولم يصح عنه الاقتصار على مرتين ابن القيم أما حديث اللي تكيتا أكن كبر صوبيو أقرب ainihin wato kiran sallah ko iqama to shi kuma a farkon kiran sallah afwan to shi kuma bai inganta ba da haka kenan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ka ga suke biyu ka hade ka sake hade wannan ibn da kai ya ce shi ne wanda ya inganta wa shara'a al-ummati 'inda al-adhan khamsata anwa'in annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta wa al'ummarsa nau'o'in abubuwa guda biyar lokacin kiran sallah duk sanda ake kiran sallah to ana bukata ta ana bukatar ka da ka yi wasu abubuwa guda biyar a abuha ɗaya daga ciki an ya kula mitla ma qala al-mu'adhdhin shi mai sauraro ana so ya yi koyi da mai kiran sallah ya faɗi irin abin da mai kiran sallah yake faɗa illa fil hay'alatai amma banda hay'ala guda biyu ma'ana banda hayya ala sala da hayya ala fala a nan ba faɗa ba za ka koyi da liman ka da ladan ka faɗi da ya faɗa ba duk tun daga farkon kabbara kiran sallah in ya faɗa za ka faɗa ashhadu an la ilaha illallah za ka faɗa ashhadu anna muhammadar rasulullah na ma duk za ka maimaita kamar yadda ya faɗa amma banda hayya ala sala da hayya ala fala anan fa abdalaha sai mai sauraro ya musanya bila haula wala quwwata illa billah duk sanda ka ji ladan ya ce hayya ala sala sai ka ce la haula wala quwwata illa billah hayya ala falah لما قلت لا حول ولا قوة إلا بالله وأنا حديث إمام البخاري يقول إن شاء الله تعالى حديث لدى يشهد له شارع إمام مسلم حديث لدى يقول تمانين أم حديث أبي سعيد الخدري الله يكرم سيدنا لفظ إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن أما قول لا حول ولا قوة إلا بالله عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح رواه مسلم في الصلاة من حديث عمر بن الخطاب yake cewa imam muslim shi ma ya rawaito hadisi da lafazin idza sami'tum idza sami'tum nida in kun ji kiran sallah fa qulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin ko faɗi irin abin da mai kiran sallah yake faɗa amma qawlu la hawla wala quwwata illa billah amma in ya zo hayya ala salati da hayya ala al-falah ku ce la hawla wala quwwata illa billah to shi kuma wannan rawahu muslim imam muslim ne ya kawo wannan riwayar kisara ta cikin sallah wato hadisi na dari ko da tamanin da biyar hadisin Umar ibn al-Khattab Allah ya kara masa yarda walam yaji anhu al-jam'u bainahuma amma bai zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama hada tsakanin guda biyu ba kajila dan ya ce hayya ala salah kai ma ka ce hayya ala salah wala hawla wala quwwata illa billah kaji ya ce hayya ala al falah ka ce hayya ala al falah wala hawla wala quwwata illa billah amma da zo wala ka tafi sallallahu alaihi wasallam in ya faɗi hayya ala salah kai sai kai la hawla hayya ala al falah sai kai la hawla wala quwwata illa billah wala naqta saru ala al hayy ala ko kuma takaitawa akan hay'ala walam yaji anhu walam yaji anhu al-jam'u bainahuma wala al-iqtisaru 'ala al-hay'alati wa hadha muqtab al-hikma fa inna kalimati al-'adhan dhikrun wa kalimatu al-hay'alati du'a'un illa salat kamar yadda takaitawa akan hayya 'ala al-falah ba tare da kace la haula ba shi ma wannan bai zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ka hada da hayya ala salat da la haula wala quwwata illa billah bai tabbata ba kuma ladan ya ce hayya ala salat mai hukun ka ce la haula sai kai ma ka ce hayya ala salat wannan shi ma bai tabbata ba abin da ya tabbata shine in ya ce hayya ala salat ko hayya ala falah sai ka ce la haula wala quwwata illa billah wa hadha muqtada al-hikma wannan shine abinda yake hukunta hikimar kiran sallah fa inna kalimatal adhan domin fa inna kalimatil adhani domin lafazi ko kalmomin kiran sallah zikirun zikiri wa kalimatal hay'ala ita kuma kalmar hay'ala du'a'un kira ne ila salati zuwa sallah ita ba zikiri ba shi yasa aka ce kanka bai ta abinda malai yake so ya gaya fa in mai kiran sallah ce Allahu akbar Allahu akbar kai ma ka faɗa Allahu akbar Allahu akbar zikiri in ya ce ashhadu an la ilaha illallah kai ma sai ka faɗa zikiri ashhadu anna muhammadan rasulullah zikiri in ka wani ta kai ma kai amma ya ce hayya ala salat kai ma ka ce hayya ala salat ba zikiri ba hayya ala salat ba zikiri shi mai kira sallah ne fita mai gaggauto zuwa sallah kira ne yake yana kiran ku ne ku ajiye abin da kuke ka ajiye kasuwanci ka ajiye sana'a ka ajiye komai da kake taso ka zo wajen sallah hayya alal fala ko mene ne ajiye ka gaggauto ka taho ga samun inda ake samun babbar rabo to kaga a daidai wannan lokacin in ba Allah ne ya taimake ka ba to ba ka yi tashi shi sa a daidai gurin shi sa wanda Allah bai ai ka ga wata baya yi din sai ga ka tashi ana kira sallah yana zaune yana dinki yana buga yana hira yana sana'a yana saboda tasowar ka ajiye sana'a ana cikin business a sai sai da lafa da lafa ce da wannan ba mu sai ba mu da bala da bala ka ga mutum yana hada hada ya ce kwastomomi an kira sallah da wajen sallaci wannan karfin halin ba za su ba hawlin dabarar ta jawo kansa alheri ta wajen sallah taimakon Allah karfin da yake na tun kuɗe shi ɗan daga hada-hada duniya a koma cinikin lahira shi ba sai da taimakon Allah to shi sa lokacin da lalai ke ta kuta ko masallaci wurin sallah a to kuna buƙatar la haula wala quwwata illa billah shi sa sai aka ce a daidai lokacin da yake wannan abin da ake nema da gare shi ne la haula wala quwwata illa billah ko kun gani فسنة السامع شيسا أكا سنة تاو بيسورار أن يستعين يعني هو تبقى الله على هذه الدعوة أكا وننكرا دلالا يجي مسا بكلمة الإعادة لكلمة نيمة وقلت لا حول ولا قوة إلا بالله الثاني وانا شيء أمن نفرق شيء من yake da alaƙa da kiran sallah ka maimaita irin abin da mai kiran sallah yake maimaitawa amma banda an yi ala sallah da an yi ala wala nan mun ji bai za a fara a na biyu an yi kuka idan mutum ya ji kiran sallah ya ce raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin rasula ya ce raditu billahi rabba na yarda da Allah ubangiji na ne wa bil islam dina na yarda da musulunci shine addini wa bi muhammadin rasula na kuma yadda annabi Muhammad shi ne manzon Allah wa akhbara anna man qala zalika manzon Allah ya ba mu labarin cewa duk wanda ya faɗi wannan raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin rasula lokacin da mai kira sallah ya gama gofira lahu dhanbu an gafarta masa zunubansa ko kana yi ko ba ka yi kaji ashe ma abin ayi wasa bane ko sakaci an gafarta wa mutum abin da ya gabata na zunubansa wanda hadithin ba musu ila zuwa shi a cikin asara hadithi na 386 haka imam abu dawo a cikin asara hadithi na 525 imam tirmidhi a cikin al'adhan hadithi na 210 hadithin sa'ad ibn abi waqas Allah ya kara masa yadda afdalin abu na uku da ake neman kaji kiran sallah kaji na farko kamar ka bi mai kiran sallah ka ji na biyu ka ce rabbi shi billahi rabbal zuwa karshe na uku ba an yi salliya ala nabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya ji mai kiran sallah ya gama kiran sallah to ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati ba'da farahihi min ijabati mu'adhi bayan ya gama amsa wa mai kiran sallah wa akmaluhu salati mafi cika ma'allamahu ummatahu shine salatin da manzon Allah ya koyar da al'ummarsa hiya salatun ibrahimiyya shine salatin ibrahimiyya ka dauka kowane salati da aka kirkiro mai kyau mu dauka duk salatan suna da kyau to dukkan su ba su kai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kana neman in wayancan masu kyau to na manzon Allah mafi kyau a babu hankali ko ba za ka ajiye mafi kyau ka dauki mai kyau na ba ta gani daga salati mafi kyau mafi cika shine salatin da ya fito daga bakin da baya karya annabi la ya fi wani hawa in huwa illa wahyu yuha shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa in tahazlaqa al-mutahazliqun ibn al-qayyim yace wa in tahaqqaqal mutawattu al-mutah al-mutah wa al-mutahazziqun ko yake to ko da masu kakale da kakarowa sun kakaro ana ko da wani yayi musakkin kakale ya kakaro wani salati ya ce shi ma ga wani salati to a sani mafi cikar salatan mafi kyawun su shine salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya fito daga bakin sa shine salatin Ibrahimiyya الرابع نهض أن يقول بعد الصلاة عليه bayan mai bayan mutum ya gaba yi wa annabi salati to sai kuma ya ce Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma والصلاة القائمة آت محمدا للوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا اللهم رب هذه الدعوة التامة تستنى كانت تقول أبين نبي يا الله وبنجد ولن كرا تككي الدعوة التامة شنو كرا تككي كلمون وتوحيد da kiran sallah ya kusa shi ne ubangijin waɗannan kalmomi cikakku wasalatin qa'ima ubangijin wannan sallar da za a tayar da ita yanzu ati muhammadan wasila ka ba annabi muhammad wasila wasila an ce wata daraja ce maɗaukakiya da babu wanda zai sami ta sai mutum guda ɗaya ta Allah ya kawo da wani irin matsayi ne da ba wanda za a ba sai mutum da annabi ya ce ina fata in zama ni da ga duk sanda kake wannan addu'a kamar kana taya annabi sallallahu alaihi wasallam ne Allah ya tabbatar masa da wannan matsayi shine ma'ana al-wasila wal fadila da kuma falala ɗoriya a kan kowace falala wa ba'aku maqaman mahmuda ya Allah ka tashe shi a wani matsayi abin yau wasu ka ce maqamu mahmud shine shafa'atul kubra ko shafa'atul uzma wato ceto mafi girma wanda manzon Allah zai wanda aka je an ce shi da wanda an je da annabi Adam ya ce a zai iya wa wajen annabi Nuhu wajen annabi Musa wajen annabi to duk da ƙarshe sai a taho wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ce ana ha ana ha ana wannan shine ash-shafa'atu uzma shine al-maqam wato maqam mahmud al-maqam mahmud anan ma wajen karantawa kula da wajen ati muhammadan kana da zabi guda biyu ko dai ka ce ati muhammadan al-wasilata wal fadilata ɗaya ko kuma ka ce aji muhammada dalibin sai ka yi masa wasa gida ɗaya wasa da kuma sai ka mai da shi nu'a sai kuma sai ka yi na kan kenan sai ka ce aji muhammada nil wasila yawanci za ka ga wani yanzu sai ce aji muhammadan wasila ta ba su ka ruwa muhammadan ruwa fata abu da biyu to alwasila kuma sukuni da aka an samu irin akus sakinai a larabci waɗannan in suka haɗu ba sa karantuwa a haka wasani guda biyu sannan ga sukun ga sukun shi sa sai suka ce ko ka ce ati muhammadan yayi alwasilata wal fadilata wa ba'athu maqama mahmuda yayi ko kuma ati muhammada nil wasilata wal fadila amma ati muhammadan wasila na kuskure sai ake ko wani hadithin ya zo cikin bukhari a cikin al'amari hadithi na dari shida da goma sha hudu haka a cikin tafsir hadithi na dubu hudu da dari bakwai da sha tara hadithin jabir ram abdullah na ka masaida al-khamis abu na biyu an yi da kowane nafsi ba da zalika sannan sai kuma mutum yi wa kansa addu'a bayan waɗannan abubuwan guda hudu yi wa kanka addu'a bayan kiran sallah shine abu na biyu wa fi sunan ya zo cikin sunan anhu daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa addu'a la yuraddu baina al-adhan wal iqam addu'a Allah baya kin karbata in dai an yi tsakanin kiran sallah karbata ne ba wannan addu'a ce granted ta karbi kawai in dai an gama kiran sallah kan liman ya zo a tare kama dan wannan minti biyu ne minti ɗaya ne minti biyar ne dan wannan wato tage Allah ka daga hannu ka roƙe shi baya ka da addu'a qalu fa ma za na ku ya rasulullah sahabbai masu dabara ke suna jin annabi ya faɗa haka suka ce me za mu faɗa ya ma'aikin Allah qala sallallahu al'afiyata fi dunya wal akhirah manzo Allah ya ce roƙi Allah lafiya a duniya da lahira roƙi Allah al'afiya lafiya roƙi Allah ya ba ku lafiya a nan duniya roƙi Allah ya ba ku lafiya a lahira wannan hadisi ne wanda yake sahihi ko ba lamba ta daya ta hudu ma da ce wannan hadisi ne munkar hadisi ne munkar imam at-tirmidhi ya rawaito shi a cikin ad-da'awat hadithi na 4594 hadithi Anas bin Malik wa qala al-Albani Sheikh Nasruddin al-Albani yace munkarun bi hadha tamam hadithi munkari ne bi hadha tamam da kawo shi kamar cikakken da inda muka yi Allah ya kasance yana yin kabar bane daga sallar asuba yawma arafa ta ranar arba إلى العصر حرق زوى صلى العصر من آخر أيام التشريق نا كرشان kwanakin yanyane shida yawon tashiri an gane ko yawa ranar ɗaya ga sallah biyu ga sallah uku ga sallah wayannan su ake kira da ayyamu tashrik ranakun yanyane ake cewa ba wayannan tun daga ranar arfa asuba da ranar arfa har zuwa ƙarshen ayyamu tashrik annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin kabar فيقول هنا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وهذا وإن كان لا يصح إسناده wannan ko da yake isnadin hadithin bai inganta wa lafzuhu hakaza yashbahu takbira haka lafazin yake yana biyin ta kiran wato kabbara yana yin kabbara sau biyu kenan wa amma kawo talatan amma kasantuwar yana yin kabbara sau uku Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar wa lillahi alhamd to cewa yana yin kabbara uku ba biyu ba fa inna ma ruya wannan waya ce da aka samu an jabirin daga jabir wa ibn abbas da abdullahi ibn abbas min fi'lihi ma faqa wannan kuma su suke yin haka ba nan bane yake yin haka aikin abdullahi ibn abbas da jabir ibn abdullah su kam suna yin kafar barin sau uku maimakon sau biyu wa kilahuma asalun ibn al-shaykh ce duk wanda kai yana yayin kyau ba wasa qala shafi'i imam shafi'i yace wa in zara idan ma mutum ya kuma ƙara ba fa qala ce Allahu akbar kabira والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعسيلا كان حسنا ينا بكو عن كبر بديهيا ما الله أكبر الله أكبر الله أكبر إتكيت إنتياي لا فصل عن السنقاوة الفصل في هديه صلى الله عليه وسلم في آداب الطعام koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ladabin cin abinci wa kana idza wada'a yadahu fi ta'am idan Allah ya kasance in zai sa hannu a abincin qal yana cewa bismillah karatun cin abinci kenan bismillah wa amara bi zalik kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni da haka cewa duk wanda zai ci abinci ya ambaci sunan Allah wa ya ƙuri na cewa idan na siya in mutum ya manta bal ya ƙul ya ce bismillahi fi awwalihi wa akhiri wani lokaci sai ga mutum ko saboda yunwa da yake ji ko kuma suna magana da aka kawo abinci sai ga mutum ya sha'afa bi bismillah sai an ci abincin an yi loma uku ko an je tsakiyar abincin ko abinci ya kusa karewa ma sai mutum ya tuna bai fi ambaci Allah ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu maganin wannan matsala ne ya ce idan mutum ya manta to da ya tuna ce bismillah fi awwalihi wa akhiri wannan hadisi ne sahihi imam abu dawud ya rawaito shi a cikin al-adhima hadisi na 3767 imam tirmidhi a cikin al-adhima hadisi na 1858 imam an-nasa'i a cikin sunan al-kubra fi amal al-yawmi wal layla hadisi na 140 hadisin عائشة رضي الله عنها وصاحب الألباني في سنن أبي داود والصحيح وجوب التسمية عند الأكل zance mafi inganci wajibi ne ambatan sunan Allah lokacin da za ka ci abinci don da duka wani mustahabi ne ka ga dama kai kara zance mafi inganci in ji ibn al-qayyim a wajen malamai wajibi ne yin bismillah yayin da mutum zai ci abinci wa tarikuha wanda ku yake barin yin bismillah ya ƙi shari'uhu shaitan abokin cin abincinsa shaitan fi da'amihi a cikin abincinsa abinci ne wa sharabihi da abin shansa duk sanda mutum zai sha abin sha ba bismillah to abokin shansa shaitan in zai ci abinci bai yi bismillah ba to abokin cin abincinsa shaitan in ya ci ya ji bai daɗe ba ya fara jin yunwa ba mamaki ba shi kaɗai ya ci ba akwai abokinsa ya ci shi na fata gani yau in mutum ya ci ya ji bai koshi mutum a lokacin ko kuma ya ci ba a yan mutuna ya ci shi kawai ma bai ci komai ba to abokinsa ne ya ci shi ba tare su ba shi kaɗai ci abincin ba saboda mai abin da zai hana shaidan ya ci abincin bai ambata shi ne sunan Allah wa وحديث الأمر بها صريحة صريحة hadisan da suka yi umarni da ambatan sunan Allah yayin cin abinci hadisai ne ingantattu kuma bayyanannu ne a koma cikin bukhari ya kawo a cikin al'adiyya ma hadisi na 5,376 da hadisi na 5,378 imam muslim a cikin al'ashiri ba hadisi na 2,022 hadisin umar ibn abi salama radiyallahu anhu ba wala mu'arid lahu ba kuma wani hadisi bai ci kawo shi hadisai ne ke hadisan ambasan sunan Allah hadisai ne ingantattu karara ba wani hadisi da ya ci karo wala ijma'a ya su mukhalafata ba wani ijma'i na malamai da zai hada ta saba waɗannan hadisa ga hadisi ne ya inganta cewa kar ka ci abinci sai ka ambaci sunan Allah wa hal tazulu musharakatu shaytani bi tasmiyati ahad jama'a an kawo wato tire na abinci an kawo baban abinci darar abinci aka yi ƙawanya aka kewa shin yanzu idan mutum ɗaya ya ambaci sunan Allah a cikin mutum goma da za su ci abincin wannan yakan kawar da tarayyar shaidan a cikin cin abincin ko kuma su goma ne kowa zai yi bismillah ko kuma in ɗaya ya yi bismillah wannan ya wadatar shaidan ba zai zo ci abincin ba فنص الشافعي إمام الشافعي بين على إجزاء تسمية الواحد شيء أول إمام الشافعي يجي بسم الله المتن ديتا ودا تنوى جماعة tun biyu uku biyar goma za su ci abinci sai ɗaya a cikin su ya bisimila wannan bisimila ta sa kadai ta isa ta haramta wa shaitan zuwa ya ci abincin in ji imamu shafi wa qad yuqal wasu malaman kuma suna cewa لا ترفع مشاركة الشيطان للآكل إلا بتسميته هو تاري الشيطان باء يدوكي تاري الشيطان كميتون أبنتي سي إن شيا أبنتسونا أن أي بسم الله شيء أكرم كاسا كينا وصول على مفكتي سي قوايا بسم الله da haka yin bismillah abokin cinka bai ɗauke yin bismillah ka bai hana shedan ya musharaka da kai a cin abincin ba in ka ƙi bismillah dogaro da cewa abokin cin ka yayi wani tirmidhi riwayar tirmidhi wasu ha'ahu an aisha daga nana aisha radiyallahu anha kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu ta'am nana aisha ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cin abinci fi sittatin cikin mutum shida min ashabihi daga sahabbansa a suna cikin cin abinci kawai ba ja a arabiyu sai ga wani ba kawai from nowhere kawai ya tawo yana zuwa ba a kala gobe da kuma ce kawai sai sa hannu a ciki kankace mai roba duk sai tashi da abinci a kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kowa ya tashi da kuci ba manzala ya ce amma amma inna hulau samma daga babu ya ce wallahi da ya amince sunan allah da abinci ya yi shi kenan da yanzu ya maka hannu bai yi bismillah ba sai ya ba shi dan gaba shi ma ya zo yi joyi shi za ana ci kuma sai shi bai gamsu ba annabi ya ce amma inna wannan ba kawai da kuka ya zo da a ce lausan ma da dai ya ambaci sunan Allah ya ce bismillah bismillah lakafaku abincin nan da ya ci wannan hadisi imam tirmidhi ya rubuto shi a cikin al-at'ima hadisi na dubu ɗaya da ɗari takwas da hamsin da biyar bukata ya maimaita shi a wurare daban da wa ibn majah fil at'ima hadisi na dubu uku da ɗari biyu da sittin da hudu a imam darimi hadisi na dubu biyu da ashirin hadisin aisha radiyallahu anha shak nasiruddin al-albani ya inganta cikin sunan at-tirmidhi wa ibn majah ومعلوم انه صلى الله عليه وسلم هو واصحابه سموا ابن القيم يقول kowa ya sani a nan cikin mun san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bismillah sauran sahabban su cikin mutum shida na kowa ya yi bismillah wa li hada ja'a fi hadith Uzayba dan haka ne a cikin hadith Uzayba sai yake cewa hadarna ta'aman mun zo cin abinci fa ja'a jariyatu ka anha tunfa sai ga wata yarinya kamar an je ta kamar an tunkudo ta فظهرت لتضع يدها كوز تدودك سهل انت اشي ما بيجي فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يدها من الله سيبكي عن نجا على wannan ثم جاء عربي سيقوم قاول بكوي شيما كما عن قروش شيما يقول زي زهر أشكي فأخذ بيدي لما من ذلك يشفع من سيرك فقال سيما ذلك إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه shaitan yana samun dama ya wato ya stahilla ta'am yana halatta wa kansa cin abinci Allah ya zuka rasmun bahi alai in ba a ambaci sunan Allah ba abincin duk hukunci waɗannan hadisan suna nuna ashe kowa ya yi wanda bai ba to shaitan zai iya zuwa ya maja da shi ya sa shi sa kaga suna cikin ci annabi ya yi bismillah sauran abokan cin abincin cikin safai kowa ya yi bismillah amma sai ga wace yarinya ta zo ta mace bismillah annabi ya rike hannunta sai ga wani bakawai shi ma zai samu annabi ya rike hannunsa wa ina hu ja'a bi hadhihi jariya manzo Allah ya ce shedan ne ya turo wannan yarinya ja'a bi hadhihi jariya ya turo wannan yarinya ne li yastahilla biha dan ya halatta wannan abincin namu da ita tunda ita wace bismillah ba a kasu biyar da shi saboda ga rike hannunta وجاء فجاء بهذا العوامي سيكون الساكتون والنبض قوية مقرمي شما يكون شدن يستحل به دن يسوعي كسيا أصاب داما جمع الجنة دن يحال تاوكس جمع الجنة فأخصته بيده شما شمسه وبلاله أنسا والذي نفسي بيده وزالة نارا سيد واندرين يكي هنسا إن يدخل في يدي معي يديه معي ya ce na rantse muku da Allah hannun shaidan yana cikin hannuna tare da hannayen mutum biyu ashe zuwa ya kawai yi mata da haɗa da hannun su da su wasu bismillah an gane ku ya ce duk rike wannan da na yi akwai hannunsu da kowa gana rike hadda na shaidan a ciki sun ba da karasman wani wa akalla wannan hadisi imam muslim ya rubuta shi a cikin al'ashiri ba hadisi na dubu biyu da sha bakwai haka imam abu dawud a cikin al'azima hadisi na dubu uku da dari bakwai da sittin da shida thumma zakara sunallahi wa akala sannan mace in zai zai ci abinci sai ya ambaci sunan Allah wa akala sannan sai zo ya ci walakin kan yujaba bi annahu sallallahu alaihi wasallam lam yakun wada'a yadahu walakin al-jariyatu ibtada'at ana ba da amsa cewa a'a annabi sallallahu alaihi wasallam a karan farko lam yakun wa ma'ayyata bai riga ya sa hannunsa a abincin ba an gane ko walakin dal jariya tabtada wannan yarinya da shedan ya ko ya so ya halatta abincin ta hannunta to ita ce ta fara zuwa ma'ana ita ta nemi ta fara sa hannunta kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya sa hannunsa na ba da na ga lokacin yayi ko sai mu tashi a daidai gabar wannan masala ta wani salamu insha Allah inda mu karanta ya zama daidai Allah ta Allah ya mu da da mu ko ko ko tuba an shi Allah ya ta tama subhanallahi wa bihamdihi insha Allah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk